أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا شمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والكعبة بنزلة تأتي لنا بالزفر نعم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب قد استأصل المحبوب كلي وجملتي وأوصلني والخيريات تولتي عليه صلاة الله ثم سلامه تراقينا إلى الذكر والحب وها إن هذا الهب غيب إلهنا وقلب الورى والذات فيه تجلتي صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب وسلل عليه فهو بن وزاهر فظاهره عبد لسلتي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والحب أفاد له منه إليه فهلني مهيا رسول الله والعين كالتي صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهم فتيمني شوقا وعز لقاؤه وإذا الإيس لا تجدي ولقد مسلتي صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر أهيم به دورا على الزب ذكره فأزلو ودورا أرم غير وصلتي صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والأنس ودورا أرى أن الحياة مريرة ودورا أراها بغية التي صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي وتذكار أدواري بشوك حبيبنا تكل كلامي وعين مخلتي صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر صلاة على عين الغيوب وغيبها وآل وساد العيون المحلتي صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا ya ce kadis tasirar mahabubu kulli wa jumlati hakika wanda nake kauna in ji maula musho dam radiyallahu ta'ala anhu wanda nake kauna wato shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam istasala kulli ya baffake dukkana eh duk ya tada ni gaba daya wa jumlati da gaba daya na wa ausalani ya sadar da ni wal gairiyatu duk wasu gairiya idan aka ce gairiya shine wani Allah duk wani Allah gaba daya tawallafi ya juya baya ba ta shi ake ba ya juya masa baya wa ha farka ka ji inna hadal hibba haqiqa wannan masoyi shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam gaibu ilahina shine gaibun ubangijinmu wa qalbul wara shine zuciyar talikai wa zatu fihi tajallati zatin Allah a cikin sa ne yayi tajalli wa sallat alaihi ya sannan kuma wannan zatin tayi tajalli wato tayi salati a gare shi fa hawa badnu shi wato shine badini wa zahirin sannan kuma shine zahiri fa zahiruhu abdun sai dai shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zahirin sa bawa ne wanda da batsanin sallati batinin shi kuma saduwa ne kawai afada lahu minhu ilaykin fahalani yace afada lahu minhu ya kwararo a gare shi minhu daga gare shi ilayhi kuma zuwa gare shi fahalani muhayya rasulullahi dan haka fuskar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ta wato sai ta shayantar da ni wato ta tsoratar da ni ta man kwarjini kenan wal ainu kallati sai ga idanuwa na suna dakushewa ina siffanta manzo Allah amma idona na dakushewa ina kallon su ina dakushewa wato idona na dakushewa saboda jamala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fata yamani shaukan sannan ya begantar da ni ya bautar da ni saboda soyayya wa azzalqa'ahu amma ga shi gamuwa da shi ta wuyata izli isu kuma wannan halara wato a wannan lokacin lokacin da ake ciki cewa shi raƙumi la tujidi baya amfanarwa wa laka ba mu dallaki ga digadigai kuma sun dakushi wato digadigai sai riga sun ɓace sun rasa ina za su yi ahimu bihi dauran ina bimauta ina gigi cewa dauran wani lokaci bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alazzu bi zikrihi ina jin dadin yabansa fa aslu sai na tance wa dauran wani lokaci kuma dam aru wato bana neman gaira wusulati in dai ba saduwa ba ba abin da nake nema sai saduwa da manzo Allah wa dauran wani lokaci ara ina ganin annal hayata mariratun cewa da ita rayuwa mai tsaci wa dauran wani lokaci a raha ina ganin ta bugu ya fi ai mahallin da zan tsaya ne tsaraba ne na tafi da ita zuwa lahira summa wallati sannan kuma ta jibirta hakan wata zikaru a dawari yace tunan wato wata zikaru a dawari tunanin halolina yana tabbatuwa ne da shauki habibina da shaukin masoyina annabi Muhammad to kellu kilami alqalamina ya dakushi wa hawa ainu madallati wato shine ainun gurin da na rasa kaina gaba daya gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato halar manzo Allah anan ne inda na riga na rasa kaina gaba daya na bace a cikin soyayyarsa salatun salatun Allah ala ainul guyubi wa gaibiha ta tabbata a bisa ainin guyubi ainin gaibobi wa gaibiha da ma ita kanta gaibo wa alin tare da alayi wa sabin da sahabbai mal uyunul mahallati matukar idanuwa sun watsi rafa'ata hijabar baini ya rasulullahi ka ɗaukake hijabin nan na rarrabuwa wal bainu lan yaduwa sai dai nisa tsakanina da kai gashi bai naɗu ba wa aba arka ka nisanta manya hawa wanda yake so iz adanaita lil hibbi yayin da ka kusanta shi ga masoyinsa ruju'i komawa ta min al maula daga ubangiji al jalil jalaluhu wanda girman shi ya kai inda ya kai ilaihi zuwa gare shi bi hubbil hashimi da soyayyar bahashimin dangi ne wala garwa babu mamaki ra'aitu yace na gani wa qad mabbal muhaymin zillahu haqiqa Allah subhanahu wataala ya mika wato inuwarsa yusalli ala abdin yana mai salati abu sabawa al jahar wan najwa abu zahiri da kuma batini rasulun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne a tana da yazo mana wa huwa sirrun muqaddasun shi sirri ne wanda yake mai tsarkakewa wa arsalahul maula ubangiji Allah ya aiko shi mana gayatul kuswa daga gayatul kuswa wato shine daga guri wanda yake mai nisa ma'ana manufa mai nisa min al-gayatul quswa daga manufa wata ke mai nisa raqaitu zural irfani yace na hauhawi wato tsoro ruwan nan ta ma'arifa ta sanin Allah tsoro ruwar halaran nan tsoro ruwar gaiban nan tsoro ruwar sirrin nan na hauhawe ta min sirri hubbihi saboda sirrin soyayyar manzon Allah wa rutul fi'aba sannan shi yace na hore duk wani abu mai wahala al-mu'udilati mai wahalarwa wanda mutum zai ta fama da shi wahalar wato ilimi ne wahalar haddace qur'ani ne wahalar samun kuɗi ne wahalar neman koma ne ne na alkhairi to duk irin wannan wahala na nade ta gaba daya wala da awa ba wai da awa nake ba wannan tahaddusan bi ni'matin lahi ne rasulun shi fa manzo ne mata ashduli an sha'i mariji ko yaushe na daga murya ina mai rerawar yabansa ta huffu janabir makarumati abubuwa na girmama girmame da hukku janabi sai su kewaye janibi na kama a hawa kamar yadda nake so rafi'un wato shi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa madaukaki ne a ya katil ibadi ya ne isarwa bayinsa fa salliyan alaihi kai salati a gare shi salatan salatin da lan tuhada ba za a iya kewaye wannan salatin ba wala tuhawa kuma ba za a iya tattara wannan salatin ba kawai a kai shi bila adadin rahimun ya ubangiji mai jin kai aya mannanu ya mai yawan kyauta man jalla zikiruhu wanda ambaton shi ya daukaka fa salli alaihi kai salati ga manzon Allah wa rafa'ir dhika sannan kuma ka daukace kunci wa shakawa da kuma duk wani koke ya ubangiji ka dauki wannan koken namu rasulun shi fa manzo ne habibun masoyi ne zakirun sannan kuma shi mai yawan ambaton Allah ne wa muqaddisun sannan mai tsarki ne mai tsarkakewa ne ubaila wujudul kaya ina tun kafin samuwan ma kasantattu wala sharwa ba shi da wani mutum ɗaya da zai yi kama da shi wato shine sharwa ba shi da tamka sallallahu alaihi wa sallam ramaita ya rasulullahi kai jifa wa rabbi ma ramaita wato sai ubangiji na yake cewa ai ba kai kai jifa ba ni ne ne jifai wa inna ha sifatu jalalin wannan jifai a lokacin da aka yi ta siffa ce ta girma lil jalili ga mai girma falama awa wanda babu wata maguda babu wata maguda raqibun ya mai hauhawarwa a ya hajal ibadi ya mai shigar da bayi fasalliyan kayi salati alal mustafa mansuri abu samun zala sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai taimako man turba hulun matawa wanda turbayarsa a nan ne makwancinsa inda yake ra'ufun ya mai yawan afuwa a ya shakuru ya mai yawan godiya wahab ya mai yawan kyauta salliyan alal mustafa kayi salati abu sa mustafa abin zabi al mukutari wanda yake zababbe ya mallahul ma'awa ya wanda makoma take wajensa salatun salatin Allah alaihi tabbata a gare shi misla mallahu alimin wato misalin misalin mallahu alimin abinda Allah ya zama cewa duk ya san shi kaga duk duniya ba abinda Allah bai sani ba kenan kamar yace ne adadin abinda Allah ya halitta farko da ce gaba daya zahiri da batini wa alin tare da alaye wa sabin da sahabbai malmukibbun lahu ya hawa matukar masoyi yana soyayyarsa gare shi da shi masoyin nasa salamun ala muzinin lilasra balikin wa markazi ala ilahi sawabi salamun salamun wato amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ala muzinin a bisa wanda yake girgije ne lil asrari baligin baligin mai isuwa ne lil asrari ga asrarai wa markazi ala il ilahi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine helicopter shine madakata shine mazuwa shine makoma shine gurin zuwa shine gurin hutu shine gurin zama shine gurin matattarar sirri shine gurin matattarar alheri na ubangijin Allah subhanahu wataala wato shine matattara shine makafa na ubangiji shine Allah subhanahu wataala as-sawabi wanda yake mai cikan ni'imomi fa huwa durratul baydau wato shine lu'ulu'i fara awwalu hamidin shine farkon wanda ya yabo ga Allah subhanahu wataala wa ma'adin tahqiqin shine buramun nan na haƙiƙa wa awwala jami'in shine farkon wanda ya rotse kafirai gaba daya shine farkon kuma wanda ya rotse wato sahabbai suka ya dandake su a cikin halar Allah an fahimta ko wa awwala tauhidin shine farkon wanda ya kadaita Allah subhanahu wataala wa awwala qa'imin shine wanda ya wato farkon wanda ya tsaya yana bauta wa Allah wa awwal mawsulin shine farkon wanda ya sadu ila haƙi zuwa ga ubangiji baligin yana mai isuwa fa subhana rabbin qaddasa al-abd sirrahu sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tsarkake bawansa ya tsarkake bawansa wanda yake kuma shi sirrin sa ne bi nurin da haske na fal anwara min kulli bazigin da na fal anwara yake korewar dukkan wasu hasashe min kulli bazigin daga dukkan wani tauraro mai haske Muhammadu shine annabi Muhammadu Abdullahi bawan Allah daha shine dahi uhibbuhu wallahi ina son sa bi hubbi ilahir kalfi saboda soyayyan nan wato soyayyan nan ta ubangijin halitta muzdil bawazigi mai sako da haske eh mai sako da haske wato aka ce bawazi shine jam'in wato taurari kenan an gane ku jam'i ne na bazigin gashin da muka ambata bawazi mai sako da taurari shine yake mai sako da hasken taurari eh kafanin tikara ya ishe na alfahari an shigirtu bi hubbi a ce na lullubi da soyayyarsa sakaitu na yi maye bai kamarin da wata irin jiya min guda duka ta daga soyayya ka ya rasulullahi sa'ijin mai daɗin hadiya kafani wato ya ishe ni bi anna daha wa hada rabbahu kafani ya ishe ni bi anna daha wa hada rabbahu hakika cewa dahi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ya bauta ubangijinsa ya kaɗe ta ubangijinsa wa usni alaihi ina mai yin yabo a gare shi rabi'an ina mai tsawatar da kulla za'igi dukan wani wanda ya karkacewa hanya ala abid zatil muqarrabi da'iman salatun wa taslimun salati da aminci adida da bawazigi adadin taurari dubu ɗari da dubu ashirin da hudu su tabbata ala abid zati abisa mai bautar zati wato shine ubangiji almuqarrabi mai wanda yake mai kusantawa da'iman da wama kowane lokaci yana kusantawa zuwa ga Allah wa alin tare da alaye wa sahabin da sahabbai mada kauli shayyikin matukar mai fada mai shauki yana fada yana cewa salamun ala muzinin lilasrari baligin aminci ya tabbata abu ta girgije baligin wanda yake mai isarwa lilasrari ga asirrai tazakkartu wa zikira tukaddiru lil mahaya la ya lijtima il hayy fil hadratil uliya tazakkartu na am wato tazakkartu na tuna la ya lijtima il hayy wato dararen nan na gamuwa ta da wannan kabilar fil hadratul uliya a cikin hadara wadda take madaukakiya wa zikira wato wannan tunawai tukaddiru lil mahaya tana gurbata mani rayuwa ina jin wato rayuwa ta ta canza na na rasa na shiga cikin wani yanayi na rasa ni ke damuna saboda gashi na gamu da wannan kabila ta bani hayu wato ta wannan quraishawa wanda nake so wanda shine quraishawan gaba daya eh to wannan gamuwa tana gurɓata mara rayuwa na rasa ke man daɗi yuhadiru ni fitiyani sirqin kadakhlasu yace fitiyani sirqin samarin nan na gaskiya yuhadiru ni suna halarto ni kadakhlasu waɗanda suka tafi na kasdan suna masu nufi ilallahi zuwa ga Allah lan na muta ba mu mutu ba walan na haya ga mu dai kuma ba mu rayuwa ba mu ba mu mutu ba mu ba mu rayuwa ba mun rasa ke mana daɗi cikin sayar manzo Allah tana za a kasa zikiri waɗannan wato fitiyani sirqin nan yake ba labari su ne a sahabu shekina wato sahabban shehin mu tana za a ka'asa zikiri suna miƙeƙe ne gidauniyar nan ta zikiri wannan ya ba wannan wannan ya kaddama wannan wannan ya kaddama wannan wannan ya kaddama wannan wannan ya kaddama wannan gashi nan har yanzu mukaddamanci ake ta badawa ake ta badawa ana ta gashi nan sai yaduwa ake yi alhamdulillah wa zikru rasulillahi ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi arfahil mahaya ya tabbata a cikin mafi dadin rayuwa fa daura wani lokacin luwur radin ga mai gangarawa wa dauran wani lokacin lisadiran ga mai zuwa wa awinatun wani lokacin lil hayyi ga kabila a hasin bihi sa ya ce kai ka kyautata aiki bihi da shi nahimun bihi dauran wani lokaci ina mai imauta da shi dauran bi sirrihi wani lokaci kuma ina mai wato ina mai imauta da sirrinsa kawai wa sirrin rasulullahi ɗayyan ala ɗayya sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nadi ne abu sanadi wato wani ne saman wani fada a rasulullahi dahe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mursalu zatihi wanda shi wato mursalu zatihi manzon nan na zatin sa nuridu to shi fa muke nufi kamar nan kace ne nuridu daha rasulullahi muna nufin dahe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mursalu zatihi wanda shine dan aikin zatin sa fala suuda na rumu ba ma nufin wata wai suuda wala rayya ko kuma rayya mu ba ita muke nufi ba ba ruwan mu da son da wata sahada ba ruwan mu da wata rayya manzo Allah kawai wani bila duk ba zan faɗi wannan ba wa aini qarara atu bi yaqazatan idanuwa ta da ido na ta ganshi kuru da muzu ta ganshi bi hayyin lazi ahwa a kabilan nan da nake kauna nake soyayyanta madad dahari matsar zamani wa duniya da duniya gaba daya wa aidan ko ma cikin zance a ra'ayi ai na ga aininsa tushbihu ainahu yayi kama da aininsa aina jamalan a jamala fa hal tulfili ahmad min sunya shin zaka samu na jiko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kula da kyau nan ainai da aka ce aininsa kaga akwai wanda suke shi ma suke tuhumar wannan hadisin wato wannan baitin kai suna cewa wai wai wato shi ya ce wai ya ga ainin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kama da aininsa haka ce ainin manzo Allah wato shine ana nufin Allah ko shine aininsa wato wai yayi kama da aininsa amma ni ce baka gane ba sai ce jamalan a jamala jamala duk wasu siffofi na jamala na Allah da ake faɗa ai ya ba manzo Allah su go eh shi yasa ya ce ma wa innaka ala kulli azim kana da dabi'o'i masu girma wato su ne waɗannan jamalai idan aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce Allah wato eh Allah ya ce shi azizun ne azizun ne sannan kuma Allah rahimun ne amma sai Allah da kanshi yake faɗa mana yace mi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma anikum harisun alaikum bil mu'minina yace mi raufun rahim sannan kuma yace azizun alai kaga sai ba manzo Allah shi azizun ne kuma raufun ne kuma rahimun ne Allah shi ma azizun ne rahimun ne kuma raufun ne wannan fiki yake ne ya ga ce jamalan a jamala eh ba wai ana shi yasa kawai malam idan kana so idan abu ya ɗimotar da kai wai ka ce wai kai ka zo ka ga wai an yi wani abu na shirka kan ka je wajen su ka warware ma ni ake nufi akan abin da ake nufi eh a warware ma kamar yadda fa kai karatun nahawu wajen masu nahawu dole sai kai karatun sufanci wajen masu sufanci in kai wannan kace zaka hau kai tsaye to kai kai masa kazalambi ka dawo kai kawai ka jawo wasu ayoyi da sauran kai ta aza ayoyin da ba a mahallin nan yake ba to wannan kai ha'inci kai ha'inci a cikin ilimin ka kai ha'inci kowace aya da mahallanta sannan kuma kowane karatu da mahallinsa an fahimta go to shine yace jamalan ka gane he tamizi ne wannan jamalan a wajen jamala ba wai cewa boy zatan a zati a yace wannan cewa jamalan a jamala yawa yace fa hal fil amr min sunya shi in za a samu ga manzala sallallahu alaihi wasallam wato nabiyinsa alaihi salatu da haqi salatin haqi wato shine na Allah subhanahu wataala ya tabbata a gare shi ma kala mugulamin matukar mai yabo yana cewa ta zakartu wa zikira tu kabiru lil mahaya ina ambato ambatan nan yana gurbata man da rayuwa saqimtu wijadal kalki ma ashi aishun bi zikril ladhi minhun tadibul ma'aish saqimtu wijadal kalki yace na daidaita ko madannan ta halitta gaba daya duk wata karkata ta halitta da da kusumbi na halitta da doro na halitta gaba daya na daidaita wannan halitta ma ashi aishun matukar mai rayuwa ya rayu sai ta ganin wannan daidaitun kuma yana hawa bi zikirin lazi minhu taqibul ma'aishi bi zikiri da ambatan allazi wannan da minhu daga gare shi ne fa taqibul ma'aishi rayuwa take daɗi gaba ɗaya kamalkun wa sultanul muluki kadimuhu sarki da sarkin sarakuna gaba ɗaya hadiman sa ne eh kamalkun sarki Allah subhanahu wataala hadimin manzo Allah ne eh ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko ko kuma min inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi hakika Allah da manzo Allah suna salati ga wani ne sai ka ce ga manzo Allah kaga kina akwai hidimar da Allah ke yi sai yasa nan za ka gane girma da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana mai sallah ko yana mai zikiri ko yana mai wani abu a ya kace inna wato yana mai wata ibada dai daban ko yana mai wata halitta gaba ɗaya ibada babu amma Allah subhanahu wataala yana wa manzo Allah salati eh Allah da kanshi yake salati sai yasa wato ba abin da yake girma a cikin ibada irin salati inda kana salati to shi yasa fa malikun sarki wasul danul muluki da kuma sarkin sarakuna gaba ɗaya kadimu dukkan sama hadiman sa wa za sharakun yake kai wannan wani irin girma ne lam yasmi shan fi da kamishi da kamishi wani mai mari wani mai mari ko kuma wani mai yakushi lam yakami shan fi ba zai iya yakushi a cikin wannan girman ba bai isa ba in ma ce zai zo ya yakushi to yanzu ne akwai mala'ika jibril na nan yana zuwa ne za a make shi ya koma baya karajina min al-agayari yace karajina mun fita min al-agayari daga agayar eh mun san da menene gairu ko in aka ce gairu wato aka ce ko kuma kaunu ko aka ce wato gailu da nunin gailu to dukka fa ana nufin fa halitta ake nufi a halin sufayi gairu gainu asar asar shi ma ana nufin halitta ake nufi gaba ɗaya ya ce to kada jina mun fita min al'agayari daga agayar bi zikiri da ambato da'iman dan wani mun fita mun bi ashe mun gano masu ba komai bane ba bi hubbi rasulullahi da ambatan manzala sallallahu alaihi wasallam to fal fawahisha da yake korewa duk wata alfasha ala turara ka ji bajalil mukutaru manzala sallallahu alaihi wasallam ni fa ya isan man komai duna sawa'i ya isan man wani wato duna sawa'i ba waninsa ba eh ba waninsa ba ala turara ka ji bajalil mahamudu abin yaban nan fa ya ise ya isa ma aisha aishu wato ma aisha aishu matukar aishu mai rayuwa aisha yayi rayuwa da in gaba ankum zal habibu fa innahu bi qalbi fa in la in gaba ankum idan kuka ce wai wannan masoyin nawa ya fi ku a gare ku zal habibu wannan masoyin wai ya fi ku wai ku ba ku ganin shi to fa innahu bi qalbi ni yana a zuciyata eh yana a zuciyata fala yakadish fuadi yakadish fala ya kajish fu'adiya kadishu mai aibantawa fala ya kajish fu'adiya bai isa ya aibata zuciyata ba eh tunda yana a cikin zuciyata a fuska ta dai a zahiri wai ka ce ya fuku ya fuku ya fuku to ka isa ka ce a zuciyata ya fuku ai baka isa ka ce zuciyata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya fuku shine yace wato bi karfi fala ya kajish fu'adiya kadishi ko nam zamani rasulullahi wa huwa makanahu zamani na zamani rasulullahi wa huwa makanahu وذلك اسم العبد إن راك رائش زماني زماننا رسول الله شين من ذلك صلى الله عليه وسلم وهو مكانه سننكم الشين بكيرا سما وذلك اسم العبد كشي من ذلك صلى الله عليه وسلم هكذا شي كارياني نوانا باوا شيني اسم كارياني نوانا باوا إن راك رائش كويو شمي سيتي يو سيتي to shine wanda yake zama mashi kariya kalifatu rabbil arshi yace kalifan nan na ubangijin al'arshi wa huwa aminu shi aminin sani وقد خضعت للأقمى سيد الفرائش الفرائش شنفتر على عرشي وقد خضعت تاكس كان تدكي لأقمى سيد da maɗamfarin takalminsa da maɗamfarin wato takalminsa da aka masai ta kaskantar da kai ma'ana yana so ya nuna maka ne takalmin mazala ya taka shimfiɗan nan ta zaki ma'ana shimfiɗan nan ta zaki ta fadar Allah subhanahu wata'ala wa shamsul huda laysul ida haykalun nada wa shamsul da manzala sallallahu alaihi wasallam rana ce ta shirya laysul ida sannan kuma zaki ne na makiya haikalun nada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in garma ne na baiwa wa huwa shafi'un shine ceto ne yawmal qiyamati ran tashi alqiyama na ishi mai tadawa ne wato shine na farkon wanda za a tada eh nam ko kace mai hutar da halitta ko na ishi eh mai hutar da halitta nam sana'i alaihi yabona ya tabbata a gare shi karkafani hakika ya isa mani fasalliyan alaihi ya ubangiji kai salati a gare shi ila abadin zuwa har abada fa hayal ma'aishu wato shine rayuwar halitta gaba daya sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine rayuwar halitta daga asha ne daga rayuwa ne eh shine rayuwar halitta qadamtu rasulillahi shauqan muhadisan bihi samiran fi zikrihi wa munafisa qadamtu rasulillahi na hidimta wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na hidimta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shauqan ina mai wato soyayya ina mai shauki muhadisan ina mai fira bihi da shi samiran ina mai fira dare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi zikrihi a cikin yabansa wa munafisa ina mai furci nan gaba ɗaya aka ce hadasu magana ake nufi samiran shi ma ana nufin magana ta fira dare munafisa wato nafasa shi ma ana nufin furci ta yi magana to da aka karamta rasulullahi na hidimta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shauqan ina mai shauki muhadisan ina mai magana bihi da shi samiran ina mai hirar dare fi zikiri a cikin ambatansa wa munafisa ina mai furci amaltu yace na doka warafi na rantse da ubangiji na amanatan na doki amana bir wujari da soyayyarsa wa ahadan da alƙawari ura'i hala nake kiyaye ta wa lam ulfa nakisa ba za a same ni ina mai warware wannan alƙawarin na soyayyarsa ba rafa'atu liwa alhubbi na ɗaukaka tutan nan ta soyayya wa zikiri saniya yace ambato yana mai ɗaukaka wa qarrutu hammaman hakika na hore hammamu wa man kana harisa da ma wanda ya kasance harisu wannan duk mawaka ne a rikitu li zikirin mustafa na rasa bacci saboda ni yace li zikiri dan saboda ambatan mustafa abin zabi shagafan bihi ina mai lulluba bihi da wannan soyayya wa nama ukayyu akwai wani dan uwana gashi yana bacci kana inji da ya kasance a gare ni muhadisa yana mai hira shine aka ce wannan dan uwan har yanzu arsa wane ne wanda shehu ke nufi wanda ya kawo mai ziyara tana hira yayi bacci shi kuma shehu ya dauki alƙalamin shi kawai fara waka to har yanzu ba a gane wane ne shi ba fara ta atu nujubal fikiri yace nai ciyo fa'ar ta atu na kiwatar da nujubal fikiri zababbun tunani na fi rauduwar su a cikin dausayin nan na siffanta shi wannan fa'ar ta'atu din nan shi ma daga sarku ne idan ka ji an ce raka'atu na yi kiyo kenan to da kaga an sanya alifin kuma ga wannan tawun din tawul mutaharrika ta shigo an sa alifin an ce arta'atu an daure to ana nufin ka kiwatar da wani a kula da kyau shi ma an kiwatar da wani amma kace da ta'atu to abin ya kanka ne kai ne kai abin kamar wancan magana da muke faɗa na cewa idan ka an ce wato menene in ka an ce mukar sisun ya keɓanta shi da kanshi ya keɓanta je goyi in ka an ce kuma mukassasa ya keɓantar da wani ma'ana abin keɓanta ne shi dan aka keɓance in kuma aka ce mukasisun wannan sound yawa wannan sound din ta kusa da ta ƙarshe idan da wasali ƙasa ne to shi ne ya keɓanta da kansa ya ɓoye idan aka ce kuma mukasasun shi ne kuma shi abin keɓanta wato shi abin keɓanta ne haka nan gurin kuma idan aka ce arka'atu ya wato ya mine ne ya kiwatar sai an nemi mafi'ulinsa idan kuma ka ce raka'atu to shi kenan kawai kai kake nufi sai dai ka ambaci mine ne kai a kansa wannan kuma kai ka sa yayi to shi haka arta'atul nujba na aiwatar wato na na na kiwatar na kewatar da zababbun tunanina na sanya su su tafi shi wannan tunanin ni na tura shi na ce ya je yayo kiyo ya ji me ke faruwa in kuma kace kiyara ta fi nan to ni ne na je na ciyan kawai an bai ta abin da ake nufi ko yawa idan ka sanya alifin kenan eh to to shine yake yake cewa nujubar fikiri zababbun nan na tunani fi rauduwar sihi a cikin dausayin nan na sufarsa bi marta'in a wajen makiyayan nan ta unsin ta eba kewa lam ajri fihi ajisa ban samu wani mai banna ba a cikin wannan makiyayan ba bayalaka min mar'an yace kai mamaki a gare ka min mar'an daga wannan makiyaya hunaka a cananka wa marta'in da gurin ciyo mai bahijin wadda wato take kyakkyawa hamainahu kadiman mun rike ta wato gurin ciyo gurin kariya kadiman tuntuni nan kaga nan hamainahu ana nufin ittakaznahu ittakaznahu himan mun rike ta makiyaya gurin da ke kare mu shine hamainahu kawai hamainahu wanda muka rike ta maciya ce ita wannan shi wannan gurin kiyan kadiman tintiri wa hadisa da ma farawa da yanzu kenan eh wai ma an dula zahari shammu arijihi shammu arijihi shashakar kamshin shi wai ma an yayi tawainiya dula jihar matsar zamani da samin da sam wa hamin da ham summa man kana ya fita sannan kuma wanda ya kasance ya fita wannan sam din ƴaƴan annabi wannan ne ƴaƴan annabi nuhu ne su uku ne waɗanda duk halitta gaba ɗaya daga tsakon waɗannan guda ukun suke. Duka halittan nan yanzu gaba ɗaya tun daga annabi Adam abin da yo yanzu tun da dama mun ce an yi ruwan tufa an halakar da kowa ko kowa ya mutu kowa ya da mutu har dabbobi sai da suka mutu itace duk sai da suka mutu gaba ɗaya sai Allah ya sa ya umarci annabi Nuhu ya kera jirgi wanda zai tsaya a cikin jirgin nan gashi ana ruwan tufa na sama ruwa ƙasa ruwa to shi kuma da Allah ya sa yayi wannan jirgin to shi kuma yana cikin wannan jirgin Allah ya kiyaye jirgin kawai yana saman jirgin amma kowa zai halaka duk wanda baya cikin wannan jirgin to sai ya halaka a duniya duk inda yake daga farkon duniya har ƙarshen duniya kudu da arewa gabas da yamma iya jirgin nan na annabi nuhu kawai shi kadai kuma har ita ce fa kakkai tunanin wai wani abu a duka duk wata halitta in dai tana motsi jere da kiyashe wannan sai da ya zama babu duka a wannan lokacin itace da aka tafi da su Allah ne kadai ya san ina aka tafi da su Allah ne kadai ya sani sai da komai ya halaka ya zamo lebur sai kawai iya annabi Nuhu ne yake kan wannan jirgin to dama kafin kafin a fara ruwan kafin a fara ruwan dama yadda aka umarce shi to kai ka faje ka kera jirgin nan ya fara kera jirgi ko ya fara kera jirgi sai da ya shekaru yana kera jirgi an ce kusan shekara ɗari yana kera jirgi ko shekara ɗari yana kera jirgi to da ƙaton jirgi yayi a'a ƙaton jirgi ne sai da aka aka ta samu itace aka ta samu itace aka ta samu itace ya yi dalilai na samu itace da masoyansa gaba ɗaya waɗanda suka yi imani da shi dama ba su da yawa su ma inda dai ba su kai su arba'in haka ba ba su kai su arba'in ba haka suke kai amma dai an ce hada aljanu duk sun taimaka mai da dai sauran halittu gaba ɗaya duk sun taimaka masa to a wannan lokacin wato da ya gama kera jirgin nan to dama jirgin yana kusa da teku da yana kusa da teku sai aka ce to yanzu da za a yi ka gama kera jirgi ina gama kera jirgi to yanzu buɗe tafin hannunka da tafin hannun shi na dama da tafin hannun shi na hagu duka ya buɗe duk wata halitta kala kalar halitta ta duniya sai aka aza mashi kan dukkan mazan a saman hannun shi na dama duk matan aka asanya mashi a saman hannun shi na dama kalolin halitta gaba ɗaya duk hakkiya shi na nan gurin da ka gani akwai maza a saman hannun shi akwai mata a saman wannan daman shi guda guda nan guda nan guda ko ne guda guda ko da bangare guda idan bangaren kiyashi ne guda ɗaya kawai aka aje mai idan bangaren wannan ne mata ne guda ɗaya aka aje mai a nan saman da hagun haka nan idan cinnaka ne ɗaya ne haka nan in kaza ce ɗaya ne duk dai wata halitta kawai ɗaya ɗaya hagu wato ɗaya wato dama maza hagu kuma mata to da aka ba shi wannan damar aka buɗa mai sai cikin mazan zai ɗauki wannan halitta guda ɗaya namiji daga cikin kamar misali kiyashi sai ya ɗauka sai ya sa cikin jirgin sauran sai sai ya kyale su kawai zubar da su hakanan shi ma cikin matan sai ya ɗauka sai ya sa hakanan misali dabba akuya ya ɗauki namiji ya sa ya ɗauki mace nan ya sa ya ɗauki wannan haka ya kai duka halitta gaba ɗaya har iri shuka da mene ya ɗauki wannan ya sa ya ɗauki wannan ya sa kowane ɗaya ɗaya kawai namiji ɗaya mace ɗaya namiji ɗaya mace ɗaya sai iya su masu imani iya su masu imanin da suke imani da shi su ne maza ne guda arba'in kakan su ne suke imani da shi sai aka samu mata shi ma guda arba'in su tamanin gaba ɗaya su tamanin ne su ma gaba ɗaya su tamanin ne duka har ƴaƴan nasa iya kan'an shi ne kawai shi ma gashi yana hango su annabi nuhu na cewa ka taho ka shiga yana cewa baka jira ni in je can gurin ga wani dutse can zai iya in na je zan fake a wajen yana cewa nan za ka taho shi mu da mun Allah ya riga ya kadar shi halakacce ne ya sa bai je ba shi yana ganin can ne mafaka ya can gurin shedan ne yake kiran shi eh can shedan ne yake kiran shi duk duk sai da ya sa halitta gaba daya a nan ne aka ce shedan ya samu ya ketare ya tsire saboda ai dama ruwan yin sa ake sama da kasa kawai sama da kasa kawai ake yin ruwan tufana to Allah ya sa yayi wannan jirgin yayi wannan jirgin ruwan din tunda jirgin ruwan da ya dama har rumfa da aka sa yi a sama da rumfa da komai saboda ruwan saman da ya su ringa tawa na kasa kuma suna kuguwa to shi kuma wannan jirgin dama yana saman ruwa shi to shi ne a nan gurin bayan an gama gaba ɗaya shi jaki an ce shi shi ne jaki wanda ya zo wai wannan ko jaki shi ne da aka zo aka ta fama aka ta fama a tura shi cikin abin gan a cikin jirgin aka ta fama gashi an tura kafar shi amma kafafuwa sun isa turu ya tura kwama ake kwama ake ashe shedan ne yana nan ya rike bindin shedan ya kama bindi ya rike jan sai ja ake sai ja ake sai ja ake to anan ne ashe shedan ya samu ya shiga cikin wannan jirgin ba don haka nan ba ka san ko Allah ya yi sababi ba don haka nan ba da shi kan bai samu ya shiga ba na ada bai samu ya shiga ba saboda ni wato saboda ai guri ne mai tsarki guri ne mai tsarki to amma abin da yasa ya shiga addu'ar annabi nuhu yayi yayi jiki ya shiga ya sa jiki mace ga nan wato ya sa jiki namiji ga jiki mace ya zo sanya a mata gagara ashe shedan ya rike bindin shikenan sai annabi nuhu ya ce kai ya yi ma idukul wa man ma'aka kai ka shiga da wanda ma ke tare da kai to nan ne shedan kawai kawai yana faɗa haka kawai sai ga da kai tikit kawai ta hai shikenan da shedan suka hai eh shikenan suka hai a gurin shi yasa haka nan shi ma maciji shi ma da ya zo haihuwa haka aka yi go shi ma maciji da ba zai aza shi ba sai da suka yi alƙawari da annabi nuhu ba za ka tuji duk wanda ya kira ni ba yake yi sai da haka duk wanda yake salamun ala wato salamun ala nuhun fil alamin to shikenan inda za ka ringa ambata wannan sunan da za ka shiga cikin jeji ka ringa ambata wannan sunan ko ko maciji ka game da shi to zai tare ka ba eh wannan ba saboda sun yi wannan alƙawarin da maciji gaba daya to wannan kuma yana jibiya eh eh za ka dauka shi wallah dai kiyaye to to dan haka shi sam din yana daga cikin ƴaƴayen annabi nu shekarar shi ɗari shida shi sam shekarar shi ɗari shida shi ne baban laraba duk larabawa gaba ɗaya shi ne asalinsa wato shi ne asalin laraba dama bayan bayan ita ƙora mai bayan an gama janye su da komai sai suka je suka samu wani gari a can aka sauka aka sauke shuka da iri da komai anan ne komai ta yaduwa kuma sai komai ya ta yaduwa a wajen idan haka su ma larabawa daga bangaren sam ne an fahimta su kuma ham wato shi kuma duk wata baƙar hata daga gare shi ne shi kuma wannan gashi nan da suna wane ne maɗin? Yawwa shi ya fita, shi ne aka ce daga Sudan ne shi kuma, Ham shi ne daga Sudan, Ham daga Sudan shi kuma ya fita daga bakar fata ne gaba ɗaya. Na'am, Muhammad Abdullahi Muhammad bawan Allah ne Ahmadu shi yafi kowa yaban Allah Hamidu mai yaban Allah ne. Alaihi salatu lillahi salatu Allah ya tabbata a gare shi masna bibi wa salisa da uku uku salatun ashe bibi bibi uku uku uku. Alaihi salatu zati salatin zati ya tabbata a gare shi bi zati da zati wa'ada ita kadai wa ya alu garami yabo na ya ta daukaka bil madahi nafisa yana mai furuci bil madahi da yabo na bi aba afi ma tajri da dillinkawar abin da yake gudana min al'ani daga yanzu da'iman har zuwa dawwame wa ma tuqti lil mahbubi matikar nayi kiyo wato nayi kiyo lil mahbubi ga masoyi fihi a cikin sa muhadisan ina mai hira zakartu rasulullahi man zaha zahal harja wa wasala ne da harifa sirtu kamar hajja zakartu rasulullahi na ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man zaha zahal harja wanda ya nisantar da duk wata banna ya nisantar da duk wata fitina wa wasala ni da hari ya sadar da ni matukar zamani na fasirtu kamar hajja sai na zamo kamar wanda ya haji yu'arriquni zikrul amini yace ambatan zikir wato yu'arriquni zikrul amini ambatan amintacce yana yana hana ni bacci falailati wato dare na ka amin kai ka ce shekara ɗaya ce wa khairul kalki fiyayyen halitta tsara a ta hafal fulja hakika yayi tsarabar wato buɗe buɗe shine fulja buɗe buɗe hawa a tsarabar ta zakari ya taro burjin nan na wato tunane tunane ya taro burjin nan na tunane tunane kalbi wato zuciya ta kenan wa inna wucewa da shi mara dahari matukar zamani la yurufa ba za a same ni ba yufariku zarbunta ina rabuwa da wannan burjin na shauti bi zikirin Mustafa na yi maye da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabla na shafi tun kafin faruwa da ni a ya azili ya kai mai zargi na da ani ka kare ni fa kalbi bihi lajja zuciya ta fa da shi ne fa ta zurfafa ta zurfi halabtu na rantsi ya na rantsuwa inna ni dahara cewa dai ni matukar zamani na sijun mai sakawa ne li amda ya kai kalki da yaban nan na yan halitta ya ni'ima huna ja kai ma dalla da wannan sakawa da waitu yace na nade bihi da sababin manzan Allah na shirar ulumi ɗaiɗai kunnan na ilimi ɗaiɗai kunnan na ilimi da ilimi in zaka je ka je nan kai lugga ka je nan kai nahau ka je nan kai sarfu ka je nan kai yau yace na nade wannan ilimin guri kai ma ka same su a wajen sahibul faida wa inna ni cewa da ni marartu bi il baharaini na gani na gama na ya mutsa bihi da sababin manzo Allah al-bahari ne kogi guda biyu wato shine baharul haqiqati wa baharul shari'a ya habba za marja kai ma da wannan gamuwa ya muddu jami'al kauni nura bahai hasken nan na bahai na kwarjinin sa ya muddu yana dadawa jami'al kauni dukkan kasantattu waya muhu jalalan yana shafewar wato kullu budulin duk wata banna jalalan dan girma mata dajja koyaushe wato yastirta hakanan bi badarin a badar wa uhudin da uhudu karta ballaga hakika ya bayyana wani mahadihi budulul fihirin ya shafe da shi wato bannan nan ta bani fihir kana min qablihi da jada ta kasance tana zalunci kafin yanzu kaza fi hunainan haka nan a cikin hunainu qablahu kafin shi wato fatahu makkata akwai kuma fatahu makkata kafin hunainu din wa qarda wakala ahzaba hakika ya roƙe rundunoni wato tattarkiya kenan faujan yali fauja da kungiya ke bin kungiya duk ya ji ya kakkashe su gaba daya duk ya halakar da su fasalla alaikin lahu fi kulli tsarfatin Allah subhanahu wa ta'ala yayi salati a gare shi a cikin dukkan kyautawa ido adidar hasa adadin duwatsu war ramda da yashi ma za za al harja matkar ya nisantar da dukkan wata fitina wa salla alaikin lahu Allah yayi salati a gare shi fi kulli zarratin a cikin dukkan kwaye zarra salatan salatin da tuhidul fahada za ta kewaye kogi wal fulka da jirage wal mauja da makunfa wa yuti ubaidan ma yurumu wa fawqahu ka bawa wannan dan bawa abin da yake neman shi da kuma birfishin sama abin da ya wuce shi bijahi rasulullah idan alfarman manzon Allah man allama al-hajja wanda ya sanar da yadda ake aikin haji alaihi salatu lillahi salatu ala da mun ta Allah tabbata gare shi fi kulli halatin a cikin dukkan kowane hali wato wa alin tare da alayi wa sahabin da sahabbai thumma man hazahu zawja sannan da duk wanda ya taro su a matsayin su matansa ne su ma a sanya salatin wato a yi masa salati za antu yace nayi yammaci na tafi na maraita wa qurtul kalqa na jagoranci halitta alfazu bil madahi ina mai lafazi da yaban manzon Allah wa hubba rasulullahi wal ahada ahfazu ahfazu ina mai kiyayewa hubba rasulullahi soyayyar manzon Allah wal ahada da kuma alƙawari nasiru nayi tafiya bi sayrin da tafiya yazdari waqba bazilin da take wulakantawar wato gaggawan nan na raƙumi na raƙumi aka ce bazilin shine raƙumi wanda yake mai wato dadaka wanda yana tare da jakato haka to shi ake nufi da da wannan bazilin wakata kuma shine gaggawa da haka nasiru ina tafiya da sirrin da wata irin tafiya yadda ri wakata bazilin da take wulakancawar gaggawan nan na rakumi duk gaggawar rakumi ga shi tafiya ce nake yi amma kuma ta wulakanta shi walili wal sannan ina da wani kwadan kalshi ya hadu da yake wake yalfazu yana yake furci bil madahi da yaban manzon Allah wa qara alimul aqwam hakika mutane sun san anni mubarrazun ni na tsere wa tiko ta halitta wa min maradin daru alayya suna ta zalunci a garin suna ta cutar da ni min maradin daga cu wato cuce-cuce daban-daban wa agalazu suna masu kakkaurawa suna masu fushi wato suna masu wannan galaza mutum kaman ya kaurara abu ko ya kaurara abu shi ake nufi suna kaurara mani cutuwarwa da abubuwa daban-daban abubuwan da bai dace ba dai suna kai a gare ni in ji Shehu Ibrahim ya ce ce wa'anna ubali to ta yaya zan kula da abin da suke mani war rasulu mujawiri manzo Allah shine makwabcina eh ai ba zan kula da wannan abin da suke mani ba idza tadda arbabun nufusi duk lokacin da arbabun nufusi ma'abota hankula wato nufusi san zuciya ma'abota san zuciya sadda suka kau da kai daga gare ni wa ahfazu suka yi fushi a gare ni to ni ai ba zan kula da komai ba domin kuwa ni makwabci wato ni idan manzon Allah ya zama makwabci na ko kuma manzon Allah ya kasance makwabci na to ta yaya zan kula da wannan makincin da suke hada da cutar da ni da fushi da suke yi da kaurara mana da suke yi da gautsi da suke nuna mani duk ba zan damu da wannan ba wa inni abdullahi ni bawan Allah ne a talu kitabu ina karanta littafin sa wajen ba rasulullahi da hari ukarriz yace da hari matukar zamani na ukarriz ina mai yaban dan ba rasulullahi sashen manzan Allah sallallahu alaihi wato janibin manzan Allah wa inna rijalan lahi danu da da'ati haqiqa wato rijalan lahi shine rijalul lahi idan aka rijalan shine arifai mazajen Allah subhanahu wata'ala arifai kenan danu sun kusantu da da'ati da biyayyata wali bi rasulillahi dai'un ina da wani irin sirke mugallazum wanda yake mai kauri abin kaurarawa li da ya tabbata a gare ni bi rasulillahi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ainu inayatul ilahi kai ni fa barkaji ainun kulawar ubangiji inaya in ga an ce inaya to shine shine mutumin da zaka ga shi dai gashi nan shi dai ilimin sa kaman ba na koyarwa bane shi dai gashi nan kuma wato wannan tsarin sa kaman ba na zuwa nemo asiri bane ba maganin asiri sannan zaka ganshi shi dai gashi nan arzikin sa kaman ba na zuwa nema bane yake kuma shi ba sata yake ba ba barawo bane amma komai dai nake gashi nan cikin rufin asiri komai da komai in ka gani sai ka rasa abin yake kuma kayi sihirin kayi yadda za ka yi kamar makirci kayi yadda za ka yi abu ya gagara to wanne yana cikin kulawar ubangiji wannan yana wato ita ce kira da inayar ubangiji shi yasa duk wanda inayar ubangiji ta harare shi ha to ai an gama eh an gama sai ka ga shi komai nake kawai gashi nan dai abin cikin ban mamaki ne sai ka ga wanda shi bai ma kai wani ya daɗe sai fama yake yana ta abubuwa na ta abubuwa amma bai samu abin da ya samu ba an gane ko sannan bai kan irin wannan abin da yake da shi na ilimi ne ko na kuɗi ne ko na sutura ne ko na mine ne ko na dafa'i ne da sauran samari gaba ɗaya to shi yasa wannan ina da ubangiji shi yasa yake cewa fa ainu inayatul ilahi yace kai malam barka ji fa fa ainu inayatul ilahi ainin inayar ubangiji kaji aini ma ainin inayar ubangiji bi fadlihi da albarkacin falalar Allah din ba wai dan aiki na ba in ji shehu ba dan wani abu ba bi badwin a ƙauye ne wa misirin da birni ne to talhazu janibi tana hararo janibi na ne kowane lokaci a dara matakan zamani kowane lokaci inayar ubangiji gani kawai kallo ne an take yi da haka da wanda inayar ubangiji take kallo shi kenan malam ya gama komai ya to je kai baccin ka karka ji tsoron kowa eh karka ji tsoron kowa mutum ya ce can yana ta neman dukiya ta neman dukiya ta neman dukiya kuma a ƙarshe kuma a dawo ta rana sai a zo kuma a nema wajen ka wani ya je ya ta kwamun kwana dare yana ta jihar sihiri yana ta jihar sihiri sai kuma kana kwance kana bacci ga dafa inan tare da kai wani ya je ya ta kwana kwamun karatu yake ya je wajen wannan malamin ya je wajen malam wannan malamin ya nuna shi ne ilimi ne ya nuna kaza amma kuma da ka bude wato baki ko kuma ka fara idan aka zauna aka fara ba da ilimi sai ka ji ina abin da ya kai inda ya kai to wannan duk ina ya ci ubangiji kenan ina ya ci ubangiji na'am wa shi ne ce wa malla hazatuhu ainuha duk wanda ainin wannan inaya ta harare shi kafa kulla ma yukafu alaihi wato duk kulla ma yukafu alaihi dukkan abin da yake tsoratar da shi kafa zai sauki wato ka kafa zai sauka duk abin da yake tsoro sai ya saukaka yawa shi yasa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu go an ce shehu ibrahim wato wato lokacin da makiyarsa ta zo mai gaba da yan gidansu da wa'anda suke kusa da shi gashi lokacin yana karami a shekaru haka yana karami a shekaru shikenan sai mahaifiyarta ce oh ni da ina tsoron mutanen nan kasi baka illa ina tsoron su maka illa ina tsoron su ma kaza ina tsoron su ma kaza ina ta fara ita da kullum ta dake mu je mu nemi wanda zai ni ba mu haka magani a je a samu magani a bara saboda ka san lokacin sihiri sihiri dai wato akwai sihiri sannan ko yanzu malamai in dai in dai sirri ne da dafa'i idan ka je kaulaha ka je gidan dafa'i sannan kuma gidan jifa idan ka je can wajejen kuma ka je gidan jifa saboda Allah ba su malamai suna da malamai ne gaggagaggan malamai hakanan wajen su marukunan suna da malamai gaggagaggan malamai an gane ko yau wato shi yasa suna da tafa'i suna da neman tafa'i dan yanzu wato ɗaliban kaulaha muridin kaulaha wallahi malam ya zauna shi yayi maka salati ko kuma iwai wannan kai ya zauna yayi maka hasbunallahu wa ni'mal wakil miliyan ɗaya ba abun wasa bane ga gare shi saboda sirka sun saba kawai kullun dafa iske da kullun dafa iske da sannan kuma jalabi haka duk abu na jalabi jin shi kawai suke ba sa wasa ya ga ce wannan na neman kuɗi ne ko wani abu jin shi suke ba sa wasa jin shi kawai suke sai za ga su ala ayi halin ta ta zuwa to cikin dafa in suke kuma cikin jalabin suke to cikin dafa in suke cikin jalabin suke ba sa wasa akan wannan na'am to shi yasa yake cewa zai yi sauki a gare su wal aduwu yuqarridu za ka ga ma kai maki ma yana yabo akan hakan har har ya ringa yabo yana ce ah wani wani wai har yanzu wani wani ina yake samun kaza wai wani wai ya akai kaza da kaza ya akai wani kaza shi bai kaza eh haka zaka ji kawai aka tambaya ta fashe to yake yanzu wai ina yake samun kuɗi wai ina yake yin kaza wai ina yake yin kaza saboda yayi yayi abin da zai yi a biya gagara na'am fa ashkuru rabbi ina godewa ubangiji na bil amini wa wujhihi yace ina godewa ubangiji na Allah subhanahu wata'ala bil amini da kuma amintacce wa wujhihi da soyayyarsa ta akadimhu da sanni zan hidimta masa marhan da yabo mu da dahari matuƙar zamani yuhufazu yana mai kiyayewa alaihi salatu lahi salatin Allah da manta Allah tabbata a gare shi ma qala sadiqun matsan mai gaskatawa ya fata ya ce wa hubba rasulillahi wal ahada ahfazu ya ce ahfazu ina mai kiyayewar hubba rasulillahi to manzo Allah wal ahada da alqawli alaihi ma la'al kirami wa sahbi salatin Allah da mun wato kazaka salam salamun madajanabu muqarrizun ai salatin Allah da mantan Allah tabbata alaihi a gare shi ma la'ali tare da alaye wa sabi da sahabbai kazaka salamun hakanan aminci ma ya tabbata a gare shi din mal janabu muqarrazun matikar janibin manzon Allah ya zama muqarrazun abin yabo garani soyayya ta yabona wa shauki da soyayya ta din nabiyyi yuna shidin wato tana farantawa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tana farantawa yabona da soyayya ta gaba ɗaya tana farantawa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ilani alqalamina wa tajari da kuma gudana ta gaba ɗaya bil masihi a cikin yabo tufarrihu tana farantawa ne tana faranta kai shi ma da wasu da zago tufarrihu tana faranta shi yaban yake farantawa eh eh tufarrihu ya zago yawa to tana zurfafawa yawa tana zurfafa in ka diba round din nan to za ka ga abin to ai din na abin gani na kare eh tufarrihu eh yake ta faɗa tufarrihu na'am tufarrihu wato tana zurfafawa idan ka diba za ka ga round din da wasu da yake eh tufarrihu wato tana shi din shi yaban yake zurfafawa wa ma za alayya me ya tabbata a gare ni in junitu bi hubbihi idan aka wato in junintu idan aka haukantar da ni da yabansa na zamo mahaukaci cikin yabansa me ya tabbata a gare ni wa qad sara min taati walidun wa ashmadu haqiqa sara min taati walidun kankanan yaro wa ashmadu da mai hurhura wa qad sara min taati ji ya kasance a karkashi na saboda soyayyarsa falaysa alayya lawmu babu wani zargi a gare ni fi madahi sai yaji a cikin yaban shugabana fama shi ituhu madahan duk abin da na so madahan na yabo falam aku ufirdu ban zamo ina zurfafawa ba ina zurfafawa a cikin wannan yabon wai ina ketare iyaka ba ko mi na ga dama kawai faɗa nake yi fa baharu min al asrari shi fa kogi ne na asrarai wal ilmu zafirun ga ilmi yana mai tashin kumfa jawahiruhu jawharin manzo Allah tuzril uquda yana wulakantawar rataye wato kaule fa tugubidu dan haka ya wato ya kai malam kayi guri akan yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan jawharin na manzon Allah wa badrun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato koji ne koji ne min al-anwari na hatakai wal hadai da kuma shari'a tali'un tana mai hudowa wa aka jala shamsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasken nan nasa ya kunyatar da rana fiddiyai a cikin haske annabi muna masu gurin wannan hasken walaisul waga shi zaki ne na cikin rukuki jammun nada shi ne matattarar baiwa wa sarimul ida sannan kuma shi ne sarimul ida takobin nan na makiya me yanka makiya kenan waya ka tudu ni sai mun kai har sarimun ila mai yanke makiya waya tsimul amwala sannan kuma yana rarraba dukiyoyin al'ilashi ubangiji waya tsitin yana yin adalci fahu lil idafi dai ha kullun nikmatin fahu shi kullun nikmatin duk wata ukuba yana yin ta ne ta tabbata lil ida ga makiya fi dai ha a cikin nadewarta jalilun mai girma ne jamilun kyakkyawa ne musulihun mai gyara ne wawa muhbidun shi ne shafe wa dukkan wani zunubi ne a fara jumu albidi ya fa'idantar da tattarkiyar nan ta farfaro wahawa abadanu shine ya halakar da su wa da shada man karaka na tilgayi ya shirya da duk wanda ya kanci a cikin halaka ya habibin yana mai fagauniya a ciki walana ya tausasa wato menene da ahli dini ga ahalin addini annafa gairahu ya tsaurara kuma ga wasu su shine kafirai kajirin masani ne basirin mai gani ne wajibin mai kyauta ne wahawa muqtadin shine adalci Muhammadu annabi Muhammadu mahawul kufri ne shafewar kafirci ne madlu diyadihi ya mika haskensa fakar jama'al adadada hakika jama'al adadada wato ya alu wa ya habidu hakika ya tattara kishiyoyin nan gaba daya ya alu da suke daukaka wa ya habidu kuma suke yin kasa gaba dayan su alaihi salatu wallahi salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare shi ma kala mugramu matkar mai yabo ya ce garani yabo na wa shauki da shauki na yuna shiku yana mai farantawa lin nabi ga annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shamafta ana da akawani yace ya rasulullahi ka dokaka daga barin kasantattu ya khaira munkizi ya ce yan mai tsamo ne wa fuqtu na fifita bi madajin da yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa'ikin irin fifikon nan luzumur razin ga zumur razin rasulun wato shi manzo ne min zatil muqaddasi daga zati wanda yake mai tsarkacewa sirruha wato sirrin nan nata ubaida wujudi sirri tun kafin samuwar sirrin ma unsi shi ne hasuna wajihizi kuma shi ne wato wannan shugabana na basu na yi tsini wara bilbaiti na rantsi wato eh wara bilbaiti na rantsi da ubangijin dakin ka'aba na basu hubba sawa'i na jefar da soyayyar wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ya habiba zati ya masoyin zati su'i a lambizi shin yanzu za a jefar da su'i dukkan munanan ayyuka na fa inni na cewa da ni la'amuri na rantse da wanda rayuwata take wajensa ma baqitu matukar na wanzu mutayyamin mai dimauta ne mai fekantuwa ne mai bautuwa ne bi hubbi rasulullahi da soyayyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka hafi wanda yake shine kogona wa mulkizi kuma shine mai tsamo ne wa shuguli madal ayyani shagaltuwa ta matukar zamani marhu janabi shine ambatan janibin manzon Allah ala ya malazal karbi ya mafaka halitta gaba daya julli kai baiwa a gare ni wa an kibi kuma ka tsamo ni ka tsamo ni daga dukkan abin da bai dace ba wa qudni ka jani ila al mahbubi zuwa abin soyayya judin liya bilmuna sannan kai baiwa liya a gare ni bilmuna da gurina wa sunni ka sadar da ni fa inni cewa da ni lissalat wa wato lissilati na zamo ga wannan sadarwai la kallazi kaman allazi ce da take bukatar sila sai in ka ce allazi ce wato sai ka nemo mata sila ko allazina menene silata amanu allazina menene silata kafaru allazina menene silata kaza eh to shine yace kaman sila nake a wajen sa ataitu nazo wa innal kusra hakika yawaitawar yabo na a gare ka killin kaman karantawa ne da killaci da karantawa ta takabbal ya rasulullahi ka karba bi fadlin minka dan saboda falala a gare ka ya Allah ya khaira munaqqibi ya tiyayyan mai tsamuwa fa salla alayhi Allah Allah ya salati a gare shi miqdar qadrihi gurgurdan darajarsa wa alin tare da alaye wa ashabin da sahabbai kullun wato alau da suka ɗaukaka kullun jihidi dukkan su shugabanni ne gaba ɗayan su اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولكاتب لما سبق ناس الله كبلاش ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ها؟ ما شاء الله ويمكن كما نجد ويمكن wayan ma'ana yana ɗawainiya nan baitin nan na saukan nan ta bin ƙarshe ta bin ƙarshe muhammadu mahawul kufri din nan muhammadu annabi muhammadu mahawul kufri wato shafewa ne na kafirai eh ya shafa kafirai gaba ɗaya madbutu ya yi miƙawar haskensa to ta shafa kafirai gaba ɗaya fakar jama'ar abada da hakika ya tattara wato kishiyoyi ya alu da suka ya alu ya ɗaukaka wa ya hadidu kuma ya kaskanta wato ya alu ya ɗaukaka musulmai wa ya hadidu ya kaskanta su kishiyoyin su kishiyoyin musulmai aka ce habida kamar na daga faɗowa ne kasa an fahimta